اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعالي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah shafi na a mazuwatul ada shafi na 33 ne za a tashi ko adabu suhubati da bismillahir rahmanir rahim adabu suhubati ladubban da ake nema wajen abutaka irin ladubban da ake nema wajen abutaka in za ka yi abuta da wani to wani ladubba ake so ka kula da su a wajen wannan abutaka shi ma wani ladubba ake nema ya kula da su wajen abutakar da zai yi da kai wata minar asali ahalan farli iyaka an tattaba ahalan jahali إذ معهم قد تفسد الأهلاك ودع من آلته سراق ولا تكن عليهم سجيلا كلما تكون عندهم مقبولا فالفرد لا تعلقه الدماء ولا دليل نامه الأسماء وإن منه تنفر القلوب ومعه العيشة لا تديب ثم من الآلام الاستبشار عند اللقاء كذلك الوقار والابتداء باللفظ والموانسة وعدم التريك في المجالسة والرب عن الزلات منهم صفها فإن في السبي تنال المدها والأخذ لا يقبه من السهد فالود يبقى ببقاء العتب وهذر من الإكسال في العتاب فإنه يفري للاجتناب وكن على أسرار أنينا إياك في ذلك أن تكون ومن حقوق الصوبة الموافقة وعدم النفاق في المصادقة وينبغي بذل جميع الوسع بالسعي في سعيهم والنفس وكل من له الصديق آدى إياك أن تظهره الوداد فإنه في حقه إذهاب ومن قبابله لشره لاقو to wahatar ka zaɓe alal farali ma'abuta fifiko daga wanda za ka yi abuta da su duk lokacin da za ka yi abuta to zama wanda za ka yi abuta da shi ɗin mutum ne ma'abucin fifiko me ake nufi da fifiko ya zamo mai ilimi ne mai wayayyen kai mai riko da addini to wannan shine fifiko ilimi wayayyen kai riko da addini
iyaka an ta sa ina hana ka ka kiyaye ka abuci wanda suke jahilai ka kiyaye ka abuci wanda suke jahilai in ko yaro dan karami ne yayi abuta da wanda baya son ilimi baya son makaranta to ai shi ma kwanaki kaɗan ne da waye gari shi ɗin ma baya son makaranta in ya abuta da wanda kullum sai dai ya je ta mola ko ya je wani abu to yaushe shi ma za shi makaranta yaushe za shi shi ya sa wato shi jahilci abu ne mai nasuwa shi ne ya ce zama a wumukantar su dul akhlaq domin in dai kana tare da ma'abuta jahilci abu ne a kusa a waye gari ɗabi'unka duk sun lalace gwamma ka abuci wanda yake ma'abucin ilimi wanda in ma akwai jahilcin tare da kai shi abutaka da shi sai ya gusar da wannan jahilci amma in ka abuci jahili to kullum kai ma jahilcin ka karuwa yake sai zama jahilcin naka karuwa yake yadda aka ruwaito sai dana ali ya faɗa فلا تصحب أهل جهل وإياك وإياه وكم من جاهل أرداس فيها حين وأوهاه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاء فلا تصحب أهل جهل كك يدع كأبو تاد وليس جاهل وإياك وإياه با كيباش وإياك وإياه با كيباش فكم من جاهل أرداس فيها حين وأوهاه da yawa jahili ya halakar da wawa wakacin da ya yi uwantaka ko ya abuta da shi ɗabi'a ta ɗan adam yana daga al'ada ta cewa mai yawan sata ce Eh, duk wanda ka zauna da shi to sai kai ɗabi'a irin tasa Eh,
wala takun alayya inna ɗiba'a ta sulkun ɗiba'a
wala takun alayya musa ila abu na biyu da ake bukata wajen abokaka kar ka zamo mai nauyawa ga abokanka kai ya zamo yau ka zo wa abokanka da wannan bukata gobe ka zo musu da wannan bukata ko ku duk wani abu da za ka yi sai ka ƙetare iyaka a'a duk abin da za ka yi zamo da ma'auni ne shine wala ta ko kaka zamo sa'ilan mai nauyi alaihimu a gare su haka nan wani abu kai ba daidai ba kada ka tsananta wajen raraukar su wato yi fada ko magana akan wannan abin da ba daidai ba in aboki ya abin da ba daidai ba daidai ne ko yana ma daga haƙƙin abuta ka faɗakar da shi cewa abin nan da ya ba daidai ba ne to amma wajen faɗakar da shi ɗin ka san tsarin da za ka bi kar ka tsananta masa sai ya zama kai masa nauyi
kai ma ta kuna ila domin ka zamo abin karɓa a wajensu
fallafuzu falfazzu falfazu wanda yake mai kakkausan ɗabi'a la ta'alafu diba'u ɗabi'u na mutane ba ta sabawa da shi wanda yake mai kausasawa to sai ya zama gudunsa ake
wala tamilu na nawahu ma asma'u kunnuwa ba ta karkata ga inda yake kunnuwa ba sa karkata ga inda yake
wa inna minhu tanfiru alqulub lamarin da sha'anin zukata na zauta ne daga gare shi zukata na da zauta ne daga duk wanda yake mai kausasa hali wanda duk abin da zai fada duk abin da zai da tsanantawa duk abin da zai da wulakanci duk da abin da zai da nuna shi ya isa to irin wannan ba da ya a samu sabo da shi
wa ma'awul ishadu rayuwa la ta ɗebo ba ta daɗi ma'ahu tare da shi
summa min al'adabi sannan min al'adadi yana daga ladubba al'istimsharu inda lika sakin fuska cikakken sakin fuska lokacin da aka gamu da juna ana abuta to an gamu da juna kowa ya saki fuskarsa a saki fuskarsa a nuna an yi munna da ganin wani da ganin aboki No.
kazalika alwaqa'u haka nan kuma nuna nutsuwa nuna nutsuwa ba irin yadda yanzu sau da yawa kan aku ba musamman daga samari a gamu a ringa zagegeniya ko a ringa a shariya ko abin da ya ka a shirin gungun tsinan ne ko abin da ya kama da haka mai amfanin wannan dan allah An- ana abuta kuma wai a ce wai da haka za a yi wai wannan a shi ne wai an an saki jiki ga juna a subhanallah subhanallah
wal ibtida bil da farawa bil lutfi da tausasawa wal muwanasa da ɗaya ba hasu da farawa farkon gabuwa kowa daga abokai ya nuna wa ɗayan tausasawa ya nuna masa maganar da koda yana cikin wani halin damuwa zai je damuwa tasa ta rabu
wa adamu tabiiki da rashin ƙuntatawa fil mujalasa a wajen mazauni in za a zauna tare ka a matsi juna
wa in bu- aboki ya zo a buɗa masa cikakkiyar buɗawa yadda zai iya zama
wa burif an zal- an zallati minhum safaha ka kau da kai daga abin da suka yi ba daidai ba shine warrif sama ka kau da fuskarka anin zallati daga tubatubai minhum daga abokai in aboki ya yi laifi kakka ce za ka ƙura ido a kan laifin nasa ka ce za ka ƙura zuciya a kan laifin nasa Ah, ya fi kyau masu da yawa ka nuna kamar ba san ma ya yi laifin ba ka nuna kamar ba san ya yi ba
inna fi safi tanalu al mada domin za ka sami yabo mai yawa hakika lamarin da sha'anin za ka sami yabo mai yawa fisabi a yafewarka nuna baka san ma an yi ba wannan zai sa a ƙara yabanka cewa kai ba mai ƙura ido ba ne da yawa ba mai ƙura tunaninka ba ne a kan ga gano mi aka yi ba daidai ba
wal atubu la yaqbalu illa iyaka rarauka ba abu ba ne wanda yake a yi muni bayna sahi tsakanin abokai in wani a cikin abokai ya yi abin da ba daidai ba to dan ɗayan ya fito fili ya faɗa masa cewa kai wani ko ai abin da aka yi bai- bai daidai ba mantuwa kai ne kai kaza ko wani abu ne ya dauke ma hankali ne har kai kaza ai kaza ba abu ne ba abu bane da za a gani daga kamar ka ai ka fi karfin a ce kai kaza ka fi karfin kai a ce kai kaza to irin wannan ba abu bane mai muni
falwuddu ya buƙa bi ba soyayya tana ɗorewa ne idan rarauka ta wanzu in ya zamo an kai matsayin da duk abin da za a yi ba za a buɗe baki a yi magana ba to abu ya lalace domin ya zama ana zama da juna ne bisa munafinci Eh, ah, amma in za a fito a faɗa ɗin sai ya zamo haka ɗin ya fi jawowa soyayyar da abotar ta ɗore
wa zai min al-iksari fil ikari sai dai lokacin da za ka raraukanci abokin naka ka kiyaya daga yawaitawa a wajen rarauka Ah, ana faɗa wanda yake babba shine wanda za a yi laifi goma amma in ya tashi faɗan ma an laifin ya faɗi ɗaya ko biyu wanda yake ƙasƙantacce shine in an masa laifi goma sai ya lissafa goma wanda duk kaga an masa laifi goma ya tsaya ya lissafa an masa laifi goma to kaskantacce ne Ah, la yahmilu al-hikida man ta'alu bihi rutabu wa la yanalu al-ula man dabu hulgarabu yanda an tara yake fada la yahmilu al-hikida man ta'alu bihi rutabu wanda darajojinsa ke gaba bayan da za a yi dauki kulli baya kullata yasa an masa laifi ma zai faɗi ɗaya an masa laifi goma amma ɗaya zai faɗa Ah, shi kenan ko ya faɗi biyu shi kenan baya cewa sai ya kuri wala yana lulkula kuma in ya faɗa a nan ya gama kenan ba wai ya faɗa a baki kuma abin yana nan yana ruwa a zuciyarsa ba ya zamo ya faɗa da bakin iyakarta kenan ya wanke abin daga zuciyarsa ba sauran abin a zuciyarsa wala yana lula man ɗan uhul garabu wanda ɗabi'arsa fushi to bayan da za a yi zamo maɗaukaki ba a samu ɗaukaka
fa innahu yukbi yawaita al-ikhlal.
larauka yana sadarwa zuwa a nisanci juna
wa kun ala asrarihim amina ka zamo amintacce bisa asirransu ka zamo amintacce bisa asirransu iyyaka fi zalika idan ka san asirin abokinka to ka fi koyewa ma fiye da yadda shi zai koyi kakka san asirin abokinka ka je wani yana shiga gida ya fallasa abokin kenan gabatarsa kin ji wani da kuke da shi kin ji wani abin da ya faɗa mu kin ji wani abin da yake ciki ina ta irin wannan ina girma yanda aisha fara yake faɗa ne eh, wala dubba'in aka habu ribbin bi irsihi yudali uha fi sha'anihi kaifa yaf'alu Eh, wala dubba'in aka habu ribbin bi irsihi yudali uha fi sha'anihi kaifa yaf'alu ni ba mutum bane da zan zauna da mace duk abin da nake ciki sai na ɗiba na faɗa mata abin da abokai na suke ciki sai na ɗiba na faɗa mata ba wannan ba ahan abin da yake asiri na aboki ka kiyaye shi fiye da yadda za ka kiyaye asirinka
iyyaka fi zalika ina hana ka daga kai ha'inci a cikin wannan wani ya faɗa wa abokinsa magana sai ya ce ai ka kiyaye ko abin da na faɗa sai ya ce ai har na manta har na manta ma da abin da ka faɗa me yasa nufinsa ba bayan da za a yi je faɗa wani saboda abin da ka mance da shi to Allah yaushe za ka faɗe shi ma Ehem.
wa min wuqi subatil muwafaqa dacewa da juna yana daga haƙoƙin abuta idan abokinka ya ce ga yadda za a yi, to ka yadda a yi haka kar duk sanda ya ce a yi gabas kai kuma ya zama yamma kake cewa a yi. yaushe abuta za ta dore da haka ai in wata ran ma ya faɗa katin zato wata ran ka bada wata ran in ya za ka ainan to ka yadda ainan ka yi zama koyaushe kai in ba an yi yadda hankalin ka ya gano ba to ai ba daidai ba wanda duk zai zauna a wannan rayuwar da ce in ba abin da hankalinsa ya gano ba ba abin da yake daidai to abo- ba abokin a zauna da shi ba ba wanda za a yi abota da shi ba ne Allah da ya tashi ba da hankali ba kai kaɗai ya ba ba ya ba ka ya ba wasu ma shi yasa in ka hango sun hango karka ce dole sai kai yadda ka hanga
وعدم da النفاق rashin munafunci a wajen abokantaka kai ya zamo a fili ana bayyana akwai soyayya alhali a zuciya ba haka ba ne to a kiyaye irin wannan wannan ba daidai ba ne
وينبغي بذل جميع الوسع a ya kamata kai abokin ka ba da iyaka iyawarka
بالسعي wajen yin ƙoƙari في a سالي cikin duk abin da yake gyara ne ga abokinka lokacin da abokinka yake bukata ka taimaka masa to ka tsaya ka taimaka masa iyaka iyawarka iyaka ƙoƙarinka kuma a koyaushe ma kai ko da bai nemi ka taimaka masa ba ya zamo kana tunani me zan yi in taimaka wa wani me zan yi in taimaka wa abokina ko da ta fuskar nasiha ne ya zama tunaninka akan lamarin abokin ya fi ma ko ya kai ga tunaninka a lamarinka amma ba ya zamo kai lamarinka kake tunani ba ka a samu kuskure ka a samu baraka a lamarinka amma lamarin abokinka ba ruwanka da shi in an samu barakar yau ai dama wannan rayuwa in ba kai ba wa zai kai a to haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka ringa tunani me zai zama maslaha ga abokinka
والنفي da kokari a cikin me za ka yi ka amfanar da shi koyaushe ya zama kana tunani wani abu za ka yi ya zamo abokinka ya more ka a ce an zauna yini guda kwana guda abokinka bai more ka ba ai baka isa aboki na kirki ba ai aboki na kirki shine wanda a koyaushe tunaninsa ya za a yi ga ya more abu- ya morar da abokinsa
وكل من له الصديق عادة duk wanda ga abokinka ke gaba da shi in kana abuta da wani sai zama shi wannan wani yana gaba da wani إياك أن أن تمحبه tarahul بدادة da to ina hana ka daga kace za ka tsantsanta masa soyayya a same ka kana soyayya da abokin gabar abokinka to ina abutar zata ai ina in ba abutan akwai wani irin yadda wani yake faɗa ne tawaddu aduwi summa taz'umu annani sadiquka laysal amru anka bi'azib tawaddu aduwi kana soyayya da makiyina summa taz'umu annani addu'a sadiquka sannan kuma ka riga cewa wai abokinka ne ni abokinka ne ha laysal amru anka bi'azib ai kama ka san abin da kake inda ni abokinka ne da ba kai soyayya da ba kai abuta da masu gaba da ni ba
فإنه في يأتي
Haku إزهاق domin wannan takaitawa ne a haƙƙin abokin naka ai wanda duk abokinka ya gaba da shi to kai ma kai gaba da shi
وربما منه ونشى الخلاق khilafu Khilafu.
khilafu da yawa saɓani kan faru daga irin wannan so da yawa saɓani kan faru daga irin wannan alhamdulillah sai a tashi adabin ziyara tuko alhamdulillah allah ya amfana da mu allah ya ba mu yin aiki da ladabi a haƙƙin duk wanda ake bukata mai aiki da ladabin a haƙƙinsa alhamdulillah allahumma salli ala سالم ما أغلق ولقاسم ما سبقنا بالحق ولا